أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يعلم سبحانه وتعالى بنياج كذا ثابت أقوى أولا يبرس كرانا الاثنين أيوم نحن الجلالة وتعالى الحجة shekara ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace wa ɗayan watan bakwai miladiya na dubu da ashirin da hudu darasi na uku a cikin littafin wajibul abdi idza amarahu Allah bi amrin wajibin da yake kan bawa ni da kai da mu ga baki daya idza amarahu Allah bi amrin a duk lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni da wani aiki to duk lokacin da Allah ya ce ayi kaza to akwai abin da yake wajibi a kaina yake akan ka yake akan mu gabaki da waɗannan wajibai abubuwa ne guda bakwai kamar yadda malam ya ambata mana su a farkon littafin nan wanda kuma su ne muke bi ɗaya bayan ɗaya saboda mi saboda ɗan adam a lokacin da zai aikata wani umarni na ubangiji ya zamanto ya tsaya kyam sannan kuma ya aikata aikin a fuskar da Allah yake bukata aikata wannan aiki kare zamanto aiki ne na ibada da bauta ga Allah subhanahu wata'ala sai ka zo kai jagulgulo ka ta da kura kai hayaniya ko kuma ka nuna cewa dole abin nan da kake kai haka nan ne ba goyon bayan ƙur'ani ba goyon bayan hadisi taurila tabbas ka sani cewa duk wanda ya tsoroci ayyuka na banza ya sani cewa kan shi da abin zai kare yau za mu tashi almartabatul khamisa gaba ta biyar a duk lokacin da allah ya ce a yi kaza to ya ya kamata ka fahimci wannan abin kuma wani irin amsa ya kamata ka mashi mun ga abin da ya shafi sanin abin son abin azama akan cewa za ka aikata wannan abin sana'a zuwa lauka aikata shi gaba na biyar shi ne anna kathiran mimman amila la ya ƙa'u amaluhu khalisan fa'iza waƙa'a khalisan lam ya ƙa'u sawaban mala ya ce ka sani cewa anna kathiran da yawa daga cikin mutane mimman amila daga cikin waɗanda suka ma aikata aikin da aka ce ya aikata la ya ƙawo amaluhu khalisan ba za ka samu aikin ba kuma an yi shi tsantsa don Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma fa'in waƙa a khalisan in an yi katari an yi don Allah to in ba a yi sa'a ba za a hada wata matsala ita ce mi lam ya sawaban bai kasantu ba a kan karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wadda ke hama da shi wannan wani abu ne wanda yake kaca-kaca a cikin musulmai kaga waɗannan abubuwan guda biyu na farko aikin ya zamanto an yi shi don allah na biyu ya zamanto aikin ba kai ba ne ka kagan ma kanka wannan aikin a umarnin Allah da manzan shi ne a cikin ƙur'ani da hadisi ka bi ka aikata ta wani kuma ba kwa wani zasa sai mutum zo aikata aiki aka ce ina dalili ya ce ayan jima nan ya aka yi kai kaza sai ce maka to yanzu kamar kazan za ka ce kaza shi kenan sai tare kura wal asali ba kai da ka ce ka dalili yana iya zargin ka da cewa ai baka san Allah ko baka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cewa kawai kawo dalili qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da abin da ke hujja ne dalili inda ku kasance masu gaskiya to wannan gaba ubangiji subhanahu wataala ya mana bayani akan ta Allah ke cewa fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada faman kana yarju liqa'a rabbih duk mutumin da yake sa ran ko yake son haduwa da Allah salim alim shi ar-raja' kana kana kaunan samun rahamar Allah subhanahu wataala to wannan bawa fa dole ne fal ya'mal amalan salihan ka aikata aiki managarci ka aikata aiki nagari fal ya'mal amalan salihan sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan kuma kar ka yi tarayya da bautar Allah da kake yi da kowa kar ka hada Allah da kowa نعم kenan Allah subhanahu wataala ya ambata mana cewa faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake sa ran yake son haduwa da Allah salim alim ta wannan mutum fal ya amal amalan salih ka aikata aiki na gari wani irin aiki ne aiki na gari aiki na gari shi ne aikin da aka yi shi don Allah a kan tsarin karantarwar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba bida ba dole ne aiki zamanto manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi fal ya'mal amalan salihan Allah ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada karka hada ubangiji subhanahu wataala da kowa a cikin bauta da kake yi wa Allah kenan kaga dole zaman to an samu me al'amalu yakunu an yakuna salihan salihan inna baya tabbata sai ya zaman to kayi shi dan Allah karka ba Allah kishiya karka sanya wa Allah abokin tarayya don haka mu rike cewa kullu amalin lam yalid bihi sunnatun عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر فهو عمل مبتدع دول أيكن دبا أسام كرنتر ور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكيبا توانا أيكي ني وندي كي كربيرا دي يند أكي غيا لكو كما منيني kamar ka zo sallah ne sai ka ce sallah magariba nan kai mu yanzu matasa ne yadda muke jin karhin nan maimakon raka uku kawai mai shidda mana a ce liman imanin shidda za amsa? dole ne sai ka tsaya ina a inda aka tsaida ka ɗai babu ba a son kaɓa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la ya ƙabalu min al'amali illa ma kana khalisan wa tughiya bihi wajhuhu subhanahu wa ta'ala allah mai girma baya amsan wani aiki sai aikin da ya zama to an yi shi don Allah ne kawai daga wallahi wajibi ne mutum mai imani ya wanke zuciyar shi duk abin da ake samun lada to ka tabbatar da ka kafa zuciyarka akan za ka yi shi don Allah kawai wabtughiya bihi wajhu sannan kuma aka yi kokarin neman yardan Allah subhanahu wata'ala akan wannan aiki bazalla ce duk aikin da bai hada waɗannan ba to Allah subhanahu wata'ala baya amsan shi a wani hadisi na daban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala allah azza wa jalla allah mai girma da buwa yace ana aghna shuraka'i 'ani shirk allah ce ni ne mafi wadatuwan abakan tarayya game da samun kishiya ni ni kadai nake inji allah bana bukatar a sanya mun wani abokin tarayya dan aka faman amila li amalan duk wanda ya aikata mun wani aiki amma ashraka fihi ghairi sai ya gwamaya wani na a ciki kai dan Allah dan wani Allah ce fa ana minhu bari'un Allah ce ni na wohinta daga wannan aikin Allah ba su wannan aikin yace wa huwa lillazi ashraka aikin nan ya koma zuwa ga wanda ka hada Allah da shi Allah bai bukatun wannan aikin bal hasali za a tambayi bawa cewa na'am لا يصدق صوتي تمام يلا na'am wani hadisi ne na al-imamu abu huraira allah ya yarda da shi a hadisi ne ingantacce ya zo a kan sharaɗin imamu muslim na wasu hadisi kenan wanda bai ke karantar da mu cewa matsala ce wadda da yawa daga cikin mutane gabatar biyar suna faɗa kanta cewa anna kathiran mimman amila da yawa daga cikin wadanda suka yi aikin la yaqa'u amaluhu khalisan zaka samu aikin ba a yi shi dan Allah ba fa in waqa'a khalisan in ma an yi shi dan Allah to sai ka samu wata matsala da Allah ba a yi shi ba akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan abubuwa guda biyu dole sai sun haɗu al-Imam Muslim ya zo da hadisi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Hurairah Allah ƙara yarda a gare shi al'imam muslim ya zo da hadisi daga abu hurairu allah ƙarin ra'a gare shi ke cewa sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kuru ya ji da kunnen shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa قال الله تعالى الله mai girma da buwa ya ce ana agna shuraka yi ani shirk Allah ce ni ne mafi wadatuwar abakan tarayya akan a sanya mun tarayya abokin tarayya man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ce duk wanda ya aikata wani aikin da yake aikatawa dan Allah Allah ce ni na huta na barka da kai da wanda ka hada ni da shi in ka je can wajen shi ka cewa zaka samu wani abu babu komai naka yan uwa wajibi ne mutum mai imani a duk lokacin da zai aikata aiki a samu al'ikhlas idan Allah wannan ikhlasin kuma shi ne huwa a tawaƙi min mula hazatil halƙi ka wohinta game da kallo na mutane miyan kallo na mutane yani duk abin da za ka aikata da sunan ibada so kake mutane su ce wani abu to ka shiga ko yabo ko kushewa kowane ɗaya daga cikin guda biyu a wajenka dole zama to a gehe suke babu ruwanka da yabon mai yabo babu ruwanka da kushewa mai kushewa in mutane za su yabe ka wannan ba shi wani manuhanka idan da wani zai rika jin haushi yana jin kumci a dalilin kaza da ake yi na karatu to kai zama to duka ba na wani manuhanka kai manuhanka danwa don allah kawai amma daga lokacin da karka cewa to yaya ko kuma la'alla ma wani karatun da yana karatu saboda me saboda waɗanda suke sauraron shi akwai wanda ya zo faɗi wani dalili na addini aka tada rigima a majalisun sai kuma warware sai ce ma masa masu sauraron ya ce yayi suka ce yayi yayi yayi ya ce tauci gaba to kaga wannan karatu ne ke karantar da su tsakanin shi da Allah yake yi ko kuma a yana neman yardan mutane saboda su ci gaba da zuwa wajen karatun shi haka kuma tsala Allah kiyaye da haka ikhlasi shine mutum ya wohinta kar kai dan wani ya ji haushi kar kai dan wani ya ji dadi kana abin ka ne dan Allah kawai wannan hu aikin ibada duk abin da za a samu lada to wallahi wajibi ne wannan abin ya shigo a ciki abu na biyu a wannan bangare shine asidiku duk abinda za ka yi ya zama to da gaske kake babu da can wasa bautan Allah ba kayan wasa bane ba asidiku shine gaskiya huwa attuqa aw attuqa min mutala'ati an-nafs kare zaman to zuciyarka kana yin abin saboda jijji da kai ko kuma nuna isa kuna makamancin wannan a harkar addinin Allah ba wannan duk abin da ake a samu lada ba zan cin wani ba wani ya hutu a ganshi ne ba a babu wannan kai dan Allah kawai wanda shi ne zaman lahiyar ka da haka fal mukhlisu la riya alahu duk mutumin da yake da ikhlasi to babu riya a cikin aikin shi me riya shine yin aiki da mutane su gani so yake mutane su ga ya iya sallah ko ya iya karatu ko kokari gare shi a haraka addini ko kaza in za ka yi da Allah idan wani ya ga wannan abin ya burge shi yayyabo tilka wannan zai zamanto wannan mafi gabatowa ne aka yi ga alherin da zai same ka amma ba wani abin da kake yi da shi barazana har a lokacin da wani ya ji kumci ko ya ji haushi ka ce ayyuka ai gaba ɗaya ma an bari ba wannan harka addini lariya a wala sum'a sum'a shine jiyarwa kana kaza saboda wane ya ji saboda suwa da su ji subhanallah Allah kare mu wasadiqu la i'jaba lahu duk mutumin da yake da gaskiya a cikin bautan shi babu zancen burgewa yani yana neman ya burge mutane kuna makawaci babu wannan daga shine magana da malami a nan gaba ta biyar a duk lokacin da Allah ya umarci bawa da wani al'amari to za a samu matsalar cewa wani kaso daga cikin mutane za ka samu aikin nashi in ma ya aikata babu ikhlasi a ciki kaga duk aikin da aka yi babu ikhlasi kuma Allah bai ba da lada shi sannan in aka samu ikhlasi in ba a yi shi ba kuma akan yanda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallama kuma nan ma Allah baya ba da lada ashe dole aikin da ake so a samu lada inda so kake ka sha wahala ba to waɗannan abubuwa guda biyu dole sun tabbata dole ai dan Allah kuma dole ai shi akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce a cikin sayi muslim hadisi abu hurairu allah kada yarda a gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwalan nasi yuqda yawm alqiyamati farkon mutane waɗanda daga cikin farkon waɗanda za a musu hukunci gobe kiyama rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu bi ni'amihi fa'arafaha shi ne mutumin da Allah ya mushi ni'imomi da yawa daga cikin ni'imar da Allah ya mushi ya mutu a hilin jihadi yaƙi don ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala litakuna kalimatullahi hiya al'uliya ya huta da haka fa'utiya bihi za a zo da shi fa'arrafahu ni'amahu Allah ya ambata mushi irin ni'imomin da ya mushi na baka ƙur'ani ka san hadisai ka fahimci addini an yi kaza an yi kaza Allah ya bayyana mashi waɗannan ni'imomin nashi sai Allah ce fa ma amilta fiha waɗannan ni'imomin me ka aikata a cikin su sai wannan mutumin ya ce qataltu fika ya ubangiji zuwa ne aka rika jihadi aka rika jihadi fika dan kai Allah hatta ustushhirtu har lokacin da na samu shahada haka zai ambata Allah ce na maka ni'iman kaza na ma ni'iman kaza mi kai da wannan sai ce Allah nayi ta jihadi nayi ta jihadi har aka kashe ni a filin jihadi kuma nayi haka dan kai ya Allah wannan mutum haka zai ce sai a ce qala kazabta Allah ce mashi ƙarya kake Allah kai imagine wannan matsayar an je gobe kiyama mutum ya tsaya ya yi bayani allah da kanshi ya ce karya da ke akwai sauran magana? akwai sauran magana aikin gama ya gama allah da kanshi ya ce karya da ke allah ce kazabta walakin na ka katalta liyu kala kaje kayi ta yaƙi kayi ta jihadi kayi ta kaza don a ce shari'un aiwa ne iya da zur'a yana da ƙarfin hali wajen jihadi faƙar ƙila Allah ce maka an rage a wanda gidan duniya magana ta daga ta gane sun ma'umira bihi fasuhi ba ala wajihi hatta ulkiya finna Allah zai umarci mala'iku su ja wannan mutumin a sama fuskar shi ƙarshe su jewa shi da mota Allah rahama asiri wannan mutum na farko ko mazalla ce wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-qur'an da mutumin da ya koyi ilimi da koyi ilimin addini alheri ne wa 'allamahu kuma ya koya wannan ilimin na addini wa qara al-qur'an ya ma karance qur'ani tas maharbaci ne da ya tashakku shi yasa ilimin addini aiki ne ka harrace ƙurani abu ne mai kyau amma abin da yi shi kyau aiki da abin da ka karanta to wannan shi ma haka zai zo fa'uti ya bihi za a zo da shi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha Allah zai karanta mishi ni'imomin da Allah ya gare shi kuma ya gane ni'imar da Allah ya mishi qala sai Allah tambaye shi kama amilta fiha to wannan abin da baka baka muka baka na ilimin addini kai ka karanta ka karantar ka karanta Qur'ani me ka aikata a ciki sai ya ce ta'allamtu ilma ke ce Allah na koyi ilimin addini wa'allamtuhu na karantar da shi wa qara'tu fika alqur'ana na karanta qur'ani dan kai ya Allah wannan mutum zai faɗa haka qala sai Allah ce mishi kazabta ƙarya kake walakinnaka ta'allamta alilma li yuqala ka koyi ilimi dan a ce alim malami ala shiga hatta ulama'u liman wane ne kaza kaza da sauransu kana jijji da kai a cikin al'umma saboda wani mansubi na addini da aka baka saboda mansubi na addini da aka baka wani aiki da aka baka na addini sai mutum rik alfahari da wannan a haƙiƙanin al'amari a karantarwar addinin ba alfahari za ka yi ba ɓoye kanka za ka yi matsayin addini da matsayin duniya da matsayin irin na duniya ba irin ɗaya wani ba duk abin da Allah ya baka a matsayin gabaci na addini yauni ne Allah ɗora kuma Allah sai ya tambaye ka gobe kiyama wani ya kai sai ku zo ku yi sallah da liman ya ja ku sallah idan niyyar shi ba mai kyau bace ba sallar shi ba ta amsu ba ku sallar ta amsu Allah zai ce mushi kazabta ƙarya kake walakin daga ta'allamta ilma li yuqala alimun ka koyi ilimin ne dan a ce Allah shiga dan a ce ma'alim a ce wannan ai a wannan yake kowa ilimi wallahi in dai baka aiki da wannan ilimin idza ma lam yufidka ilmu ne ها إذا ما لم يفيدك العلم خيره فخير منه أن لو قد جهلت in dai ilimin da ka koya bai amfanar da kai ba bin Allah to Allah gwanda gwanda a kursun gumin jahili ne kai bai da wani amfani da haka mu yi hankali da karatun addini karatu ne da zai sa maka nutsuwa ya sa maka hankali ya sa maka gaskiya ya sa maka amana ya sa maka dattako da sanin ya kamata ba kawai ba a ce ai na sabke littafi kaza ka aiki da su gashi na mutum ne zai zo gobe kiyama ya tsaya rika ya karanta qur'ani kuma Allah ya tabbatar da mutumin ya karanta qur'ani makarancin qur'ani ne masanin qur'ani ne amma za a ce ƙarya kake kayi ne dan a ce ga malamin gari kaza faƙar ƙila Allah sai ce an kwarge an faɗi sun ba umira bihi fa suhiba ala wajihihi hatta ulqiya fin nar sai umarni akan a jashi a fuskar shi har akai a jefa shi gidan wuta Allah rahmana sai wa rajulun wasa'a Allahu alaihi da mutumin da Allah ya yalwata mushi dukiya wa a'tahu min asnafil mali kullihi Allah ba shi kala-kala na dukiya daban-daban shi ma wannan mutum fa'uti ya bihi za a zo da shi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa Allah ya ce na maka ni'ima kaza na ma ni'ima kaza na ma ni'ima kaza mutumin nan ya gane ga ni'imar da aka mishi kala sai Allah ce fa ma amilta fiha mi kai da wannan abin da muka baka na dukiya قال زيتي ما تركت في سبيل ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك باب wani tafarki da naga ana nema za a yi aikin Allah face sai da na bada kuma na bada dan kai ya Allah Allah ce mushi kazabta ƙarya kake ya bada tabbas amma dan waye bada dan a wadi a ce taimako sai alhaji wani a ce ƙoƙarin addini sai wani duka waɗannan ɗin kuka jimulce magana so ne ake a saita zuciyarka abinda za ka yi kai shi don Allah kawai kaga waɗanda aka ambata suna daga cikin manya-manya a cikin min tahiyar addini mutumin da zai ta yi jihadi gwagwarmaya ce ka je gaba da gaba ka tunkari mutum kai da makami shi da makami ka sami alaƙa tsari amma mutum rauni hamsin a cikin jikin shi wani ame ɗari wani ame kaza amma shaidan ba zai bar ɗan adam ba wasu lokuta sai ya ɗar samu shi cewa ya huta wannan fagen na wannan gwagwarmaya da turjiyar nan amma kuma mutum ba na Allah kaura cewa da gurzo ne da mutumin da yake da ilimi na addini wanda ke ga su ne ɗan ajin tabarkalla cikin al'umma bal hasali suna gaba cewa idan mutum ya zama malami ai an kare wanda ba ka nan bane ba duk abin da Allah ya baka na ni'ima to ibtila'i jarraba ka ne Allah yake yi na buluwakum ayyukum ahsanu amala wa zai kyautata aiki ba wa zai aiki ba kai dan Allah ka yi don Allah ka yi don Allah idan ba ka yi don Allah ba akwai matsala sai an zo gobe kiyama Allah tsaida ka ala rusul khala'iq ka gama bayanin ka Allah ce ƙarya kake to wanne ma ƙari bayani da ake waye zai wani ƙari bayani ko Allah tursasa zakatan mu akan yi dan shi walakinnaka fa'alta liyuqala huwa huwa huwa jawadun kayi ne saboda a ce aiwa ne mai kyauta ne faƙar ƙila Allah ce an faɗi su ma'umi da bihi fa suhi ba ala waje su ma'ulke filla ƙarshe shi za a kai shi gidan wuta a zuba shi to wannan shine kaso na farko da mali an bata mana a wannan gaba ta biyar anna kathiran mimman amal mimman amila la yaqa'u amaluhu khalisan da yawa daga cikin wanda za su yi aikin suna aiki me ba na Allah ba sai mutum ya kama hayadin duniya shi sa kun kalubale da yawa gaban ka ka nemi gaskiya har kullum kuma ka roƙi Allah tabbatar da kai akan yi da shi amma saboda tsabagen gangacin adam sai ce ai mu kaza za mu mu muna kan kaza duk abin da za a karanta mashi na dalili da hujja ga ayar qur'ani wanda yana karanta ta ga hadisai ingantattu wanda ba su da kura ko kadan tabbas magana ce ta annabin da Allah ya aiko amma sai wani halin ko kula ta ya kirkiri bidiyoyin shi kuma ya rika ba su kariya amma mamaki kai za ka bakan kalada ka duba wannan wanda ya yi aikin ya kama hanya abinda ake so yin zuwa jihadi abinda ake so karanta addini abinda ake so taimakawa addinin Allah amma ya yi amma an samu ta matsala bai don Allah ba baratana kai da ka zo ka kirkiri aikinka naka min indiyatika daga aljihunka kai ka nuna babu hikima cikin sabkar alkur'ani ka nuna babu hikima cikin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai aka tabi da haka gani to kaga ba karamin matsala bane ba la kare mu Allah ce lan yanala Allah ruhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa min da Allah ce ku yanka Allah bai bukatar nama Allah bai bukatar jini Allah yana abinda Allah ya dora muku na bauta shine tsarkin zuciyar dan wa aka yanka shi sa ka sashi daga cikin mi anwa'ul ibada fa salli li rabbika wanhar kai sallah dan Allah kai yanka dan Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu haka aka umurce ni yankanka kai dan Allah to musulmi nawa a yau aljanna ke sashi yanka nemo kaji goma sha ɗaya baka girin nemo zakaru guda bakwai masu launin wake-wake samu rago fari tas saboda aikin alheri ne zai Allah kiyaye kuma Allah da suna addini addini bai hana ba in za ka roƙi Allah za ka yi addu'a ka yi yanka kana dama kana yi ka nemi kusancin Allah ta hanyar wannan zubar da jinin da ka yi dan Allah Allah bai maka bukatar kaza wannan ba laifi ba amma zo a rika gindin sharaɗi sharaɗi sharaɗi sharaɗi sharaɗi wani babu shi da kaji ana wani sharaɗin kuma to tabbas an kama wata hanya saboda sharaɗi ne bai cikin littafin Allah bai cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu sharɗin laysa fi kitabillahi fa huwa batil duk sharaɗin da bai cikin littafin Allah to sharaɗi ne banza da haka bautan Allah ana yin shi ne dole ne mutum ya yi shi dan Allah idan kai don wani Allah kakaɗi gaba ta biyu ya zo a cikin asahihain sahih bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu wannan ko bayani akan gaba ta biyu fa in waqa'a khalisan lam yaqa sawaba sawaban din shine ay sunnatan dole aikin ya zama to an yi shi akan sunna me sunna a yanda manzon Allah yi kaka kawo naka kai kawo nawa kowa ya ajiye abin da ya gani ko a gidansu ko a unguwarsu ko a garinsu ko an saba ko haka aka gada a je shi gehe menene dalilin qur'ani da hadisi yaya manzon Allah bauta wa Allah ka bai Allah saboda akan shi ne Allah zai tambaye ka gobe kiyama duk wanda ba shi Allah ba zai tambaye ka akan shi tun da kake ga malamin ka ya kai karshe kana ga shi ne ajin tabarakallah ko ruwa shi ma alaƙa tsakanin shi da Allah tsakanin shi da Allah shi ma kuma kuma ya ci kuma Allah ba zai tsaye da ka gobe kiyama tambaye ka ya ce maka malam wani a zai tambaye ka ne ka bi annabin Allah tun a cikin kabarin da za ka gane za a ce man nabiyuka man ladhi taqulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum in ka bi shi ka bada amsa in baka bi shi ba sai ka shiga ina lakiyayi da haka as-siddiqatu bintu siddiq mai gaskiya diyar mai gaskiya matar mai gaskiya aisha kenan ummul mu'minina radiyallahu anha ummu abdullahi zawjun nabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye manzo Allah wa kai so a cikin mata yace aisha wa kai so a cikin maza yace babanta abubakar na'am alherin Allah kai wa iyalin gidan abubakar bare da gaskiya take cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina hadha duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin nan ku lura da kyau mazala sallallahu ya yi kadiran abu tak wani abu bai shigowa fi amrina haza a cikin wannan al'amarin namu wani al'amarin mu addini ma laysa minhu abun da baya ciki fa huwa raddun to abun mai da wani komin kyawun aikin ka kirkire shi ka shigo da shi baya ciki za ka baka lahiya fa huwa raddun za a mera maka shi wani lafazi na imamu bukhari na imamu muslim mazala ke cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna babu umurninmu akan wannan aikin fa huwa raddun amira maka abinka wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha suka ce wannan hadisi ne wanda yake ɗaya daga cikin hadisai wanda addinin da kanshi na kewayawa a kansu duk wani abin da wani zai zo da shi sai ka dora manzo Allah ya aikata shi ya zo da shi a bai zo da shi ba ce wani barmu na manzo Allah ma yana nan tili guda eh dan dora hannu ne baka yi aka wara aiki yana nan azubde ba abin da ka taba a ciki ka je ka aikata waɗancan da kake da garanti a kansu babu shakka wannan kuma bid'an nan shi ma babu shakka akan cewa in ka aikata shi ba za ka samu lada ba ba shakka a kai da haka wannan hadisin aisha malamai suke cewa haza nisful ilm suka ce man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rabb suka ce wannan shi da rabbi ilimin addini saboda duk abin da za a kawo sai ka dora in bai ci ya hu karamin addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alittu harisun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim mazalla mai tausayi ne ga mutane masu imani ya babu wani abin da yake na addini sai da ya bayyana mana shi filla filla saboda kar wani halaka shi sa wata daga hoto cikin sabbai ke cewa kowa zai shiga aljanna sai wanda ya kiya suka ce ma kyallawa zai kiya mazalla ce ka'ida ita ce wanda ya muni da'a zai shiga aljanna in nace ayi yayi in nace a bari ya bari wanda kuma ya saba mini duk wanda zai bid'a ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba ba kar zura manzo bace ba hadha nisful ilm لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة aikin addini kala biyu ko wanda ake a bayyane ko wanda ake a cikin zuciya ko wanda ake a cikin me a cikin zuciya to duk wani aiki da za a bayyane wannan hadisin ya gama aiki a kai shi daga wani ya aikata kaza sai ku ɗauko man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu ce wani jige ne mana wannan abun ka ji tsoron Allah akai jingine shi baya daga cikin tsarin manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa wajibi ne a tsaya tsayin daka haka abin da ke na manzala kar ku bar bid'a kar a bar bid'a ta rika yaduwa cikin al'umma ba ta da amfani wa imma batilatu ko kuma aikin da yake a boye shi kuma wani aikin da yake a boye wani hadisi ya magana kan shi hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu innamal a'malu innamal a'malu binniyat ayyuka suna rataye da niyya wan niyyatu mahalluha alqalbu ita kuma niyya a cikin zuciya ake samun ta ita kuma zuciya ba wanda ya san abin da ke cikin da sai wa sai wa sai Allah mulku kaga an raba innamal a'malu binniyat Allah ya sani dan shi kai ba dan shi kai ba ɗan gwada za ta faɗa da zo na hadisun makaranta daga harkun karatun nan kaga ɗan gwada ce sannan abu na biyu aikin da yake a bayyane shi kuma sai ɗora mashi hadisi inna mal amalu man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad to anan da manzo Allah yake cewa fi amrina haza a cikin wannan al'amarin namu daidai da yadda Allah yake cewa a cikin suratul shura وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا daga al'amarinmu kawai shi ke don wani saboda son zuciya sai wuto ce maka yi ai kai ka ce ahalus suna ne kai manzan Allah ya aiki da salula za ce a an samu ɗanar an samu tangarɗa yi ai wannan bai cikin amuruna bai ci wani ciki jirgin sama yana ciki al'amarin addini a ce an kawo jirgi lada kaza za ka samu a ina wani hadisi ya wani saboda mai ba aiki ibada ba ne wannan shagali ne na rayuwa kuma su ma Allah ya ishara a kansu wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa yakhluqu ma la ta'lamu ku hau ku a wancan lokacin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku hau alfadari ku hau doki ku hau jakki ku hau wane ne ku yi ado ku yi wane ne amma ku sani wa ya hulku ma la ta'lamu Allah zai halitto su awwal da ku san su sai ce kai ahlus sunna ne kana hawa jirgi ai kamata ka wasa ko ka wasa hawa mota ko ka wasa karatu da mikro waye ce akai karatu da mikro na na nauza sam ko ce wanda ya da mikro ya yi sunna wanda ya ba mikro ya bid'a waye ba wannan saboda ba aiki addini bane ba al'amari na rayuwa yubassit al-insan wa yusahhil lahu abinda zai sauƙaƙe maka harkar rayuwa ba al'amar addini bane ba ba al'amar addini bane ba daga kar wani ka maka wani maganar ai kaza wani abinda ake hawa abinda ake aiki da su ai mazalla ce yayi fi amrina haza kaga ko fi amrina ya tsaya ma'ana ta huto kuma ya ƙara cewa haza wannan ne al'amarin mazalla addini mai gita mali wali duniya ina ne ina duniya ma ana fi duniya illa ka raki bin istazalla ta ta shajaratin sun maraha wata rakaha ya ce ni a duniya ba kowa bane kamar mutumin da daga cikin bulaguro sa ka karkashin wata itaciya ya dan yadda zango kuma ya wuce za ka jana ta min amri duniya kun cikin al'amarin duniya ku a zala bai jingina duniya zuwa gare shi bai jingina to aka ce al'amuran addini fi amrina haza kenan abinda ake aikatawa don a samu lada aikin ibada duk abinda yake aikin ibada ne dole sai an samu karantarwar annabin Allah a kai sallallahu alaihi wasallam to shi Allah ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina shine gabar da malam ya ambata kenan anna kathiran mimman amila da yawa daga cikin suka aikata aikin la yaqau amaluhu khalisan sai ka samu yayi aikin ba dan Allah ba matsala wa in waqa khalisan ko kuma ya zama to yayi shi dan Allah amma wa arada bihi wajha wa lam yurid bihi wajha Allah bai huskanci ubangiji da wannan aikin ba ko ko bai yi shi akan ala wifqus sunna bai yi shi akan tsarin sunna ba kaga shi ma kenan wannan yami ya buga gefe wadda da gaske malice almartabatu sadisa duk umarnin da Allah ya bada gabawa bayan wannan abin da muka faɗi na baya da ka kiyaye in za ka yi kai don Allah in za ka yi ka yi shi akan tsarin karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai baka tsira a gaban allah amma allah kakka biye yawan mutane wa in tudi aksar man fil ardi yudilluka an sabilillahi aya qur'ani ce allah ce inda za ka yi da'a ga mafi yawan mutanen duniya za su batar da kai game da tafarkin allah so suka yawa tsakanin kafurai da wanda suke musulmai kafurai sun yawa addinin buda albuziya alhundusiya alkunfushiya ga sunan kala daban-daban da waɗanda kuwa da aka sani a nan irin na maguzanci duka waɗannan tarkacen banza ne ko su suka yawa in ka ɗauko musulman kuma a karan kansu hallau su hallau zala ke cewa sataftari ku hadir umma ala salatin wa saba'ina firqa sai sun kasu kashi saba'in da uku magana manzala cewa ya ce sintani wa saba'una finnar kashi saba'in da biyu gidan wuta kashi ɗaya zai ta aljanna ma ana alaihi yau wa ashabi abinda nike kan shi a yau in ji manzala da sahabbai na a shi wajibi ne mutum mai imani ya sami da sa hankalin shi wallahi kwarai da gaske kar kai wasa da addininka shine kominka shine gatanka a nan gidan duniya shine gatanka gobe kiyama المرتبة السابعة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل متانا قري سنة جن صورة روشة وأيكي me rushe aiki kayi don Allah kayi akan tsarin karantarwar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka kiyaye saboda yana iya rushewa ita duniya da kake ganin ta ga adam ka to kam jarrabawa ce yanzu ba an yi baka ba kwanan nan yadda ka san kana cikin salta examen a zamani to zaman ka a duniya game da alaƙarka da ubangiji da alaƙarka da lahira da kwance kabarinka kama haka nan kowane minti kana duba shi ko kar lokaci ya gure kar ai kaza ka ai kaza an ne kaza saka ki zan yi kan yi barci ji a zaka shirya ka kimtsa ko ba ka ba bukukuwa ma zaka samu kaman hudu ko biyar saboda koda tace kakarewa in wannan ya iya ka ko wannan to hakan kake rayu a gidan duniya ka zauna a cikin shirin cewa kar wani abu da sunan matsala a rayuwa ya gitta ya hana ka bauta wa Allah subhanahu wataala kamar duniya Allah taimake mu anna salihina yakhafuna mutanen kwarai suna tsoron min hubutil amali rushewa aiki da qaulihi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ku yi hankali kar da ayyukanku tahbata a'malukum ayyukanku su rushe wa antum la tash'urun alhali ba ku ma sani ba kuna cikin wasu fagamfagamtu daban na rayuwa wa hadha min aqalli al-ashya'i fi zamanina yace wannan ai yana daga cikin mafi karancin al'amura a zamanin mu me yake nufi da aqalli al-ashya fi zamanina kulawa da kar aikin ya rushe abu ne kaɗan wasu suwa suke kulawa wani ba kawai shi ba in an yi katariya idan Allah an yi katariya shi akan tsarin karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka same shi yana goran tama wanda ya ba an samu matsala ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha al manni wal adha gori cutarwa wai kayi an baka ladan ma Allah ce kar ku rushe ladan ku da goyi da cutarwa kenan aikin alheri tattalin shi ake bibiyan shi ake kaffa kaffa ake da shi kamar me ake kira shi da suna kamar kai ne kake tafiya a saman saman moto mai ambulan kuma eh ka dauko kwai kaziyan kwai a hannunka daya hannunka daya a saman a saman a saman gazi a dan tura haka dan ka sa giya ka tafi eh sai ka shigo cikin wani rintsi kana bukatar mi nutsuwa kana bukatar bi a hankali kana bukatar tsanaki ganganci ba naka bane ba eh saboda in kai gangancin na to an rasa wancan ƙwarai da gaske ko kuma a rasa ku gaba ɗaya to ayyukan alheri su ma tattalinsu ake ba wasa da su min min muhasabatin nafsi ba'da al'amali a lokacin da zaka ka rika ma kanka lissahi bayan ka aikata aikin ya amsu to so sai kana lissafa abubuwa kamar haka abu na farko muhasabatuha ala ta'atin qassarta fiha fi haqqillah ka rika ma zuciyarka raskwana akan lissahi game da da'ar Allah subhanahu wataala an ce ai kaza wannan abin kai shi wanda ya kamata kuma duk yanda kai kokari kai shi tabbas akwai wani nakasu a ciki akwai wani tawaya a ciki da haka ake bukata mutum yayi mi ko a sallah ka rika nafiloli aka je gobe kiyama ayyukan wannan idan farilla ba su cika ba sai a dauko mi sai a ɗauko nafila sai a batse maka sai da aka mutu ya rika muhasaba kanshi ka rika ma kanka lissahi irin waɗannan abubuwa da aka kaga za ka yi sallah kana kammala sallah ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum kai jami astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka kammala bauta wa Allah kuma kana kana neman gafara wajen Allah akan wani ragowa ko na kasu wanda shiga cikin sallar ka kenan duk aikin da bawa zai aikata bayan kammala aikin nan akan an yi shi akan karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi kuma don Allah to dole kai ka kiyaye waɗannan abubuwa haƙƙin Allah mai girma da buwaya ka kula ka ma kanka lissahi da raskwana akan aikin da ka aikata aiki ne wanda ke ya yake abu na biyu an yuhasaba an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarakahu kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi kama kanka raskwana da lissahi akan dukkan wani aikin da ka aikata wanda da ba ka aikata shi ba da yayi ko wannan da bari kai ba ka aikata ba ya hiye maka alhina ka aikata da kai to duk wani aiki da ka aikata bayan ka kammala aikin ka rika tuna wannan to wannan aikin da ne me fa'idar shi me amfani shi me kazan shi wannan shine kasance mutum musulmi in ka karantu da wannan karatu zai zama to kana abubuwa cikin tsanaki da tattako da sanin ya kamata abu na uku an yi hasiba nafsahu ala amrin mubahin aw mu'tadin lam yaf'alu mutun jama kan shi raswa da lissahi akan wani aiki wanda yake mubah eh an su babu lahi kana iya aikatawa sai zama to aikin ka bar shi baka aikata ba duk da babu wani banna a karshen aikata shi amma da ka aikata shi da yahi sabanin wancan da biyu ke idan laysat al-ibratu fil amali wa innama al-ibratu fi hifz al-amal abun lura shi ne aikin da ka aikata kai don Allah to tattalin shi aiki kar ka aikata wani aikin da zai lalata shi ko ya gurɓata shi in aikin naka ya zama to karɓe ne ma to ka yi hankali wannan aiki da za ka aikata na ba daidai ba zai iya lalata maka aikin ka kuma ya rushe shi al'imam ahmad yake cewa daga aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu ji halin magabata ba kai wai zai daga kawo ta nafilar ka haka rika wani doro kana wani irin wani da kake shi da suna ga wani kayan burgewa eh lalle kayan aiki alheri amma fa abin da yake kanka shine me kai ka bibiye shi da addu'a Allah amsa qalat aisha take cewa ya rasulullahi ya bakin Allah fadar Allah subhanahu wataala wallazina yu'tuna ma ataw وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ما yake ni da wannan aya shine mutum da zai sata yayi zina shagiya ya amma na tsoron Allah haka ake nihi qala mazalla yake ce mata la ya binta siddiq a a ya ke diyar as-siddiq mazalla ya kara cewa la ya binta abi bakrin a a ya ke diyar abubakar walakinahu alladhi yasumu ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل wannan aya tana magana akan waɗanda mutumin da zai salla yayi azumi yayi sadaka amma yana tsoron Allah zuciya tana rawa irin wannan bayan su ake su ne bayan Allah sun aikata aikin kuma suna tsoro suna tarokon Allah akan Allah amsa sahabbai ne suke magabata suke azumi watan ramadan ya su wata shidda suna roƙon Allah ya amsa muwa eh ake al-imam tirmizi Allah ya rahama gare shi ya zo da wannan hadisi a wata riwaya tashi ta daban wanda yake cewa la ya binta siddiq walakinnahum alladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum an yi sallah an yi azumi an yi sadaka amma ana tsoron cewa kar aji Allah bai amsa ba kalubale ne da yawa ibn majah yake faɗan cewa daga sauban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال التهامة بيضة فيجعلها الله عز وجل حفاء منصورا ذلك cewa wasu mutane a cikin al'ummata za su zo gobe kiyama da ayyukan alheri yadda ta san manyan duwatsu sai Allah sanya wannan ayyukan nasu haba'an mansura kamar kura abin shekewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura qala sauban sai sauban yake cewa ya rasulullahi makin Allah sifhum lana su wane ne waɗannan mutane ya makin Allah mazalla ce in ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum yan uwanku ne kuma suna daga cikin jinsinku wa ya ahuzuna minan laili kamata ahuzuna haƙiyamun laili suke yi amma mai matsala walakin na hun akwamun idan halau bi maharimin lahin inda hakuha mutane ne waɗanda idan suka keɓance gehe game da abin da Allah haramta sai su riƙa aikatawa amma cikin mutane za a gan su rufin masha Allah amma daga ya koma gehe ko ya tafi wani gari ko ya fasa ya tafi wani waje shi ke nan malam hatsabibi ne wannan kuma ƙalubale ne mai girma me ke cikin wayarka me ke cikin wayarka me kake kallo su a kake bibiya idan ka keɓance maɓallaci ne kai ko kuma mutumin kirki ne kai mutane suke da irin wannan ɗabi'a na in sun koma gehe a ɓanna ba su kamu ba su ne wanda za su zo da ayyuka bi hasanatin ka amsali jibal ayyukan alheri kamar manyan duwatsu sallah ne azumi ne kaza ne Allah sai sanya wani ake zama kamar kura abin shikewa me yasa saboda in suka koma gehe ba sa ji ba sa safan Allah ba su kamu ba wannan ita ce gaba ta shida insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu gaba ta bakwai ta ƙarshe amma zai zama to ba rana ce ba na litinin ta saman shi yana rana ce ba za a karatu insha Allah sai na saman shi Allah ya dawo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله